أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أولانا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقلامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na juma'a akhirah hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu a darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin sota fusilat a aya ta talatin da biyar kin yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da shidda kahin na akwai tambayoyi kuma bayan karatu muna da bako ga shirin da a kusa na kuna ganin shi insha Allah zai samu dan shi ma nashi rabon insha Allah a yan uwa kahin nan akwai mahiya kuna da labari rasuwar alhaji in kan kaila tsohon gwagwarmaya tsohon gwagwarmaya kenan yan uwa yara ba san wannan tsoho ba yan uwa a takaice kamar da muke bayani kullum biyan da kake a rayuwarka ka yi ƙoƙarin shirka alkhairi don ma ba kai alkhairi mu za ka yi shari kuma duniyar nan dole a barta daɗi ko wuya kenan ka zamanto cikin masu neman shirka alkhairi ko bayan ka za a yabe ka insha Allah irin wannan da tijawa kuma haka abace kamata mu ce yarhamullah ko rahimahullah Allah ya kanshi dan uwa zan kawo ku misali abu guda duk da alajin kan ba malami ne wa'azi ne amma duk wa'azin da aka yi dina da gugur mai sunna a ciki da kamar shi kuma ka biya guda da tawakkal ga wannan tsohon har zaman da ban ci shi a alif ɗari tara da cikin da biyu mai labarin da abin da ya wakana min nafsan katul banduz biyu ga watan juye watan bakwai an san da abin da ya wakana malaman garin nan da masu sarauta na garin masu ikon garin inda aka yi ta akan hana mu sallah ta juma'a aka ce ko mu bari ko a kashe mu haka akwai kuma aka shiga rediyo manyan suka yi magana ko su wasa ko a kama su da yan gari za su yi maganin su kasan kullum yan jarida sun ce kara rikici yan jarida kullum na gaya musu sun ce gama rikici bayan sun je sun yi tsohon maganar shugaba cikin shugabannin gari da irin wannan magana mai zai sai suka kiraye ni kuma na je gidan ɗan jaridar ya danna mu na ji magana shugaban to lokacin na kware akwai gemu gemu da haɗu ya cikin bai tsaye lokacin ni ma hina ne da zafi sai ɗauka yanzu haɓa bbc ka na yi gari ya rikice za a yi hada tarihi da za a yi kashe kashe kuma ganin tarihi ce za a yi hada ana cikin wani hayaniya a gari wadda ce ta yi yan wannan bakin tasha sama nan gaji sama da musa lange suna cikin sun je sun nemo duwatsu da kibiya da mashi da wani adda kayan hada zama zai a kashe ka su ma sun tattara nasu sun zo sun ajiye a nan cikin wata mangaza to muna ga me ya kamata a yi kuma an ɗauka ɗan ɗabin duke bale sun ɗauka da yan yanzu an zo an ɗauki wannan hoton makaman an sa kalibin sun ƙasa an sa ortel an gudu makaman kuma zama za a bala'i da magaran muna cikin gida an sakin sallah ya ƙashe wata mushi muna tattauna me za a hoto ma abu sai a takaice a nan dai aka ba mu labari an kama wasu 'yan uwa a tasha da wannan makaman an tafi da su muna cikin shawara wacce za abin da za a yi mu tashi daga nan mu je mu san abin da za a yi a lokacin da kai maka canjin nan ina a lokacin kayan ki da ma an wa kuma dukkan hiya kowa akwai nashi akwai dan bariki akwai dan kasuwa akwai mu kai yin shawara akwai kowa ne akwai malami na abin da kowa ne ba na wani bane ba shi bangaren bariki su in kan samu sabin su ne bangaren barikin mu da sunna lokacin nan in ne ta su ne bangaren bariki amma sabin da alajin kan shi ke nan alayi mutu na zama in kai zo muka ji gida iya gida ya mutu ba lahiya ce ba lahiya ba kaji kaji kaji abin da yake ciki ita ni babu zama kai tsaye tashi shi ne gidan gwamna gidan mayar kai dai tsohon wannan da dare aka bi amin garin allah ya waye gari ya rikici don san bakin tasha tun daga ran fuha bakin tasha mutane ne kuma dubin mutane wasu bikin zama gurin za a hada kashe yin zala wasu kuma su bangaren gwamnati abin ya rikice musu su bushe a rikici don za a ƙone ƙasa za a ƙone ƙone a tasha da makarantar da mutane za a bada bala'i su haka na gwamnati da su turo sojoji da ka su turo jandarmomi suna kewaya wurin to ganin jandarmomi su zo sun da suka zama yan gari za a hada ne da yan zala da jandarmomi abu ya ƙar taruwa ƙar taruwa wani sha ɗaya na zo da kin shigo wani masallacin ya masallacin hujjar mai an kai fat to an kai fat kabar can kawai da masallacin nan ma an kai kabar da hujjar mai hudu ba kuma ba ma ri ba ma ri kun tanne duka sallar juma'a lokacin nan suna zagi suna zagi wata karo tana cewa wannan masallacin daki ne ma yi shi karo ce Allah ya shaide ta in wasu wani halin a takaice dai ana wasu na jihon wasu na manganu dai na hoto na je na kirayi ha da gwamna aka ce yan wasu na can su alhaji inkan alhaji hassan duk suna can da su imam magaji suna can Allah shi kansa ga wata musu wajen sha biyu na yasa can gobe wani hada da na je na je an ce su shigo a shaida suna jira ne an wa mun shiga da benha da mar da kwamfan kwamandan da zai na sojina gaba daya da na jandarmomi gaba daya duk wani ikon garin suna cikin gurukin ba ma wurin ba ma wurin zama an yi ma rikici ya za a yi wannan tsohon iya gaba a lejinka firgalatin firgalatin ce a za a haji ya za a yi abin a saman kwancin wutar yanzu za ku amince shiyar mu gwamnati ce ya ga za a iya tura sojina wurin ba matsala da wani ya sami labari sojina an kai jini sun kasu kwarin mutane ta sojoji abin sai aka kira kwacin kwaminan kwamandan sojina ya yi tara biyu ya kira wani bashin wadda ce maza aje a kawo mu zaro sai ne ɗari biya wurin shi da yi zuwa na wurin ɗan wa'an ne wani tsohon shi ne gaban tattaunawa mu da gwamnati a rashin kan da jiran shi da wata fushi ɗan wa'a takaici da abin da yau kana yawa kana muka samu muka samu sulu a nan da gwamnati cewa juma'a ta yau ba za mu yi ta ba don gudun ka mutane Allah amma ba a hana mu ba bayan uzurin hana mu amma da gudun a kare dukiyar mutane asara ku bari satin sama sai ku koma za mu koma maje ma nan muku muku maje ma kuma aka yi alƙawarin ba mu hiri na juma'a wanda shi ne dalilin shi muka dawo na wannan hirin a takaice dan wannan abun ya wakare wajen ne ne kusan abun kullum kai gaskiya duk wannan wani kicin wani malamai su kullum da kicin sun kullum da cewa bai wa a yi juma'a sai tsakanin juma'a da juma'a sun kai mil kudin kilo biyar su ce juma'a ba ta yi ba haka su gaya hukuma su gaya sarakuna kawai na abin da kicin wa wani ya a takaice da wani abin da aka yi niyya an yi niyya kwale a ranar a cikin cinci a kwale aka shaka shi wannan wuta Allah sai kwantar da ita wannan mutane ba su dangana ba sati biyu wannan yawa kana leturuwa da turai katar bandus da disat sati biyu mun da disat ko waje ma katar bandus su kuma da disat suka ce ba sai da juma ta yi ba sai da ta juma ba sai da ba da an ga bakan sai ne ko mun ma ba sai da ba hikimar Allah wannan mutanen sati biyu ko da ita zanga zanga karshe dai sai suka kwana uku gidan babarki yan sanda daga na aka gano cewa ashe su ne masu fitina in wata kisa ce doguwa almuhimmi ne yanzu dan uwa ta Allah ya nuna sarakuna balle sarki na da magaran mai ci a yanzu ya yi kuma sai mutane ba mutanen Allah ba ne domin su suka ta juma wata ba sai ga shi suna sallah ana yin da su fika junan su suna sallah kuma yau da ran suna sallah suna limanci wasu mutu wasu na nan da rai da kun ce ba juma to annabi ne ya sabon hukunci ka ga wannan ba sai an ga ba sarki bane ba mutanen Allah bane ba ƙarya ce da ba su kai ba hanga shi ba su ne su suna da suna da sama sanar juna ƙasa da mil ɗaya da sun ce ta kai mil biyar mil uku ɗan wannan tsoro wallahi duk abin da ake na gidan gwamnati na horar hula ne na gargajiya ne wala alaikin kan yana gama su haɗa mugun waya Allah saka da alheri Allah ya tsince gawata mishi wannan shi ne a takaice ni ɓawon illa mu kun ta adda mu shi kun ta adda kun Allah ya tsince gawata mishi amin sai a takaice akwai na an halba wasu su mana hasan alama na san halba wata tsohon wannan tambaya da aka ma amfani mai masa'alar sayan kayan wantari suna ga bidiyo ke ɗanta da ƙura an ta kira na hajji a mantsaro sun ta kira na wasu ke ma aikin sun ta kira na suna kowa ya kai bayanin shi in wani yau kana an yi tambaya ne akan masa'alar sayan kayan wantari wani ya sayi kayan wantari an kama kayan shi injin shi aka kama wani ya saya shi kuma gani ya ɗauke kayan shi kenan da ya ɗauke da ya ɗauke kayan shi to tambayar yaya wannan kayan da ya ɗauke yaya halaka ne ya shi ne wanda sai kashi da tsaye ya ɗauke kuma sai na ce a kayan shi ya ɗauki kuma halaka ya ɗauka to shi fa shi fa cikin ɗaya cikin jami'an tsaro cikin ma'aikatan abin da ya kwatanta mun malam wannan abin da ka faɗi wa doka ce aka yi aka yi doka an amshi kayan an ba da dele bai zo ba an saidawa wannan a hukumce aka kai wa kaza aka yi wantar wannan kan a hukumce nace ɗan wani ɗan sami hujja cikin hudu ba mutane sun suke wani dokar Allah ta bi ba su su bi ta ba na ce wannan dokar ku ce eh wata doka ta ɗan adam zata doke haƙƙin wani kaya na kanu ka amshi mun ka hankali na ko ka doke kai na gari na doke ka na doke eh wannan yake ni ne ne ne ba kai da kuma sai ka zama da sun rubuta ba duka ba amma in ka kai na dauki gaskiya kuma halaka da shi wallahi wannan shi ne doka ta Allah muke magana muna fata ta kuma wata gyara ta tabi da ta shara ta mutunci dan uwa ba yanda da wata doka ba yayin wata doka da za a yi ta halitta ma haƙƙin da ba naka ba shar'ance ko da dubi ta kace a wajen ku amma ta Allah ba mu halitta ma haƙƙin ne gaskiya magana kenan Allah shaida mu wannan ke tambaya dan bulaguro ne ya sami juma'a da ya je bai sami komi ba ya alama ya tahiya me zai yi juma'a zai yi ko azawar zai yi da mu shiga azawar ne azawar kun zai yi raka hudu kai raka a biyu dan bulaguro ne azawar zai ba juma'a ba zai yi zai azama raka a biyu kur ba magana ke na juma'a eh tunda ya kasar ba sai ɗaya ke cewa sutura a gaban mai sallah shi an ce ana zane to zanen za a yi shi dama da hagun ko a tsaye nuna magana dama ko hagun ko a tsaye inda ruwa ya ta inganta zai maka bayani to ruwa ba ta inganta ba abin da magana ce a sa abin da inganta sutura a sa abu kamar zaman kamar zaman rabin metar haka zira'i shi ya kasa sutura da abin zai kai ko ma menene zai kai da zira'i wani ice ne wani mutum ne a sa zai kai zira'i guda shi ne sutura da katanga mu bincike ne har da mutum ya zama ya tsara da shi wannan shine kuran sai shi kuma wanda ke cewa yana bayan liman sai liman ya jayo shi ya sa shi kuma masabuki ne shin a asirce ne an yi tabbata fatiya ba a kan yi kai fatiya da su ba a kallon shi kenan Allah ba ta gaba bismillah aya ta 36 ينسغنك وما ينسغنك من ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم in waɗan gyara ɗazu akwai wani tare wanda shari'a ta yarda ka saya kun shi bai damar ya amshi san wanne ne wantaran da mutum ya ci kayan mutane ya ci kudin mutane ko ya ci kudin kasa ne ko na mutane ya ci ya aka kama gidan shi ko mota ko inji ana saidawa don a rage wa mutane haƙinsu wani ina da haƙi ko ya da haƙi ya saya yadda shi na dama ta bada ya ka saya ko bai dama ya amshi wannan shi ne ya ci kayan mutane amma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن وانا آية تابيو بايا شيء سوى تعالى سبحانه وتعالى يمنع نا ميدا ممونا da kyakkyawa wanda an baka an hana kai ka bada an zaka ka ci Allah bada hakuri kai dai maida mummuna da kyakkyawa wanda Allah ce yin hakan domin ayanwa ana son zamantakewa ta al'umma ta zamanto cikin nishaɗi cikin son juna da mu'amala kyakkyawa ba a san cikin rayuwa cikin kana ƙina ina jin haushin na jin haushi na ba a san haka musulunci da duk haka Allah wani umarni mu yi haƙuri mu ne da mummuna da kyakkyawa don a gyara ce ko da kana ga mutum maƙiyinka ne bai san ka Allah ce in yi mummuna mu'amala wanda makiyin naka zai koma masoyinka na hakika to amma ha abu ne mai wuya Allah ce ba kowa ba ke samun wannan hali illa da ji masu haƙuri yace ba kowa ke samun wannan hali ba sai mai rabo rabon ma mai girma gobe kiyama a haka kenan za mu fata shiga cikin layin masu samun hazin azim rabo ne biyan gobe kiyama wannan shine jin hankalin to wannan abu da aka mana kira kan shi Allah ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytanin nazafun fasta'iz billah yakan yi shaytan ya buga ka bugin shi kai ma bugin shi ko rama kuma ka ta mota ne ka riga ka shiga halin shaytan yayi da ka yace idan har shaytan zan gani wasu wasu muna da yin abin da bai dace ba kai tsaye ka tuna fasta'iz billah kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi ce idan kana tsaye kai hushi kai ta'awuzi kai ka zamna ka zamna ka ci kenan wa ta'awuzi shine maganin gushin zuciya maganin gucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya yi hushi irin shi ya ja ya tada hankali sai manzo na ce masa habbai wannan bawon Allah akwai wata kalma inda ya wade ta da ya huce ce shi din ne ya ta'awuzi a uzu bin lamin shaitan rajim ke ita ce maganin mushi ke nan kai mushi kaka aikata banna to karɓar mu ita awuzi ya ka wuce ya ka nemi tsari a wajen Allah ba ta shaitan mana abin juyewar gara mata Allah shi Allah innahu huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masani kan bayin shi Allah ci gaba
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون na'am wa min ayatihi al-layl wan nahar yan wani na daga cikin ayoyin Allah na kasan girman Allah da hikimar Allah da kudura ta Allah cikin ayoyin Allah wanda su baka cewa kasan da girman wannan wannan ubangiji ayoyin daga cikin ayoyin Allah al-layl wan nahar dare haka da wuni lokacin dare da lokacin marici lokacin wuni ya ce wa shamsu wal qamar ya kawo maganar rana a lokacin da kan kwana da rana kanta ita kanta rana haka wata duk waɗannan halittu da yin hankali suna ba ka sanin girman Allah wannan mahalicci yanwa a cikin annan ne na halin Allah ke mana cewa kun a ra'aitu إن جعل الله عليكم الليل قل سرمدا أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
قل أرأيتم تقبع قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون
ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون an wa'ana idan muka aji hankali za mu gano abu ne a hingiyo aya ce ta Allah kun dole mu yarda duk ta hukunka Allah ya ce qul ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah
Allah ya ce da wani shirin guban labari yau inda Allah ya so har tashi kiyama kullum ne yana yi ba magana rana Allah ya haka za a yi yace wannan abin da Allah ya kaddara mati ilahun zai rubuta shi da wani ubangiji ne wani abun bauta ne da aka wata zai iya san ku haske ku ga haske kun ba Allah ba akwai ba ta ce ga wajen bautar da wani ko rana dole a dangana ba wani irin duniya sun ga wani bautar da za a fara kuma a yake da nun tsara da Allah da shi ba ko mu tsara ai da hakan da ka yi haka ne haka da shi wannan hakan ne wannan ne wannan ayat tsabar Allah kenan Allah ya san da dare a cikin kuma haka ya so ba da ita da Allah kullu al-qadara haka yake kullu al-ayn إن جعل الله عليكم سحابة من إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بذكر Allah ya kuma kamar yau ne da Allah ya so kullum rana da rana kun da a tashin kiyama wani abun ko na yi a duniya wane ne zai ya zama mu zai yi da mu kuwa da tun ba ba ne a ƙarshe Allah ya yi mana جعل لكم الليل والنهار حين أن لكم رحمة الجبائي تدعو الذي لا تسكن فيه لو تعمل ورا جدا ولتعقبوا من مدنين أنا أجعلكم في ولعلكم لم تشكروا عن كل هذا شيء da haka Allah ce to don haka Allah ne ke magana domin mutane da yawa sun san suna da girman rana da makaranta har da kai wasu na bautar rana hakuta Allah ya ce la tusmilu bi shamsi wa la yadhhabu da haka wannan ayoyin da Allah bayin da Allah Allah ya kai kan kullu da garan kuma ba mai haƙƙin haka shi ma ba wa ne na Allah. Da haka, wasu yi ne da ya da alƙawari, in kun yi wa abin da mun su ne da ta Allah, wanda Allah shi ne mahaifin wannan abin da ya In da har Allah kuke wata, to ka su da ya rawo. Ɗan yi matsala, waɗannan mutane ko mutane da yawa suna ta girman rana, matsayin da ta matsayin da ta irin ce ba su iya wai da sallar Allah sai a wani wajen wajen nan sun da na yi da kamar na yi kusanci da kwani mana mutu na duka da manzan da duka kenan suna mutu wannan hanya ne wai da yawa Allah ne ake ba amma a cikin da ta tsarin wajen nan Allah ya shi a kun har Allah kuke wuna ko da kuma da kai zan ce أمر فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون التي تسمون كده تحكم تقوم تذكرت أن العبادة أن كل أي قوة ثم تقوى وعلى الله لم أتنجي لهم سيكون من البقية وأغير كم تقوى فالذين يغفر وأن تسكتوا أنا ما يقول ما تسكيما لذلك لما تقول ثم يسبحون لهم بالليل والنهار suna tsarki Allah jami da wani su yi wani su a tsarki mana tsarki Allah da wani su abu da ya ce ne. Subhanallah ta wanda duk wani abu da ya ce kana da wani subhanallah mana ta wani ta. To malaiku wani shi ne aiki su dare da rana da jiri suke dare da rana kuma kuma da shi abu ba ta da niyya. Ba ta da niyya.
يجب من آياته قل من أن تذكر الأرض خاشعة فإذا
ومن آياته هي الذين تكسين آيوه من الله من درمان على وقول الله أن ترى الأرض خاشعة أنا أبين بي أتبرك فأنا تمشي رأيني يرضو أنا تمشي لكن فقلت بل يا فقلت المشير كل لك أنا فإذا أنزلنا عليها الماء إذا لم تصلته هو ألم وراء كده نوح wani ƙarfi na wuri da tashi kasan mutum da ya fara kasan da ya da babu ya yi wani mutum ta shi da mu na ina da tsada an da kuma da ya fara yin zargu ta kumbura da kuma da shi ne na haka ke cewa ina da ji a yana da mutum ubangijin da ya raya ƙasa bayan mutuwa shi ne tabbar da yi bayan da bayan lokacin ka zan da tsoron yadda kake da abubanta a garin an yi damana za ku ce ciyawa za ku ce ko ya kun sa ko sun turka na kadawa amma da kayan ruwa kada sai wurin ku san ne wurin ciyawa da da da da da ba ka ko da ku ko da ne ma da shi ne da kuma da ku da ma ana ce kuma wajen hadari za a yi wani ruwa na kusan ana ce za a yi wani kusan ma da ce wani zai barbar duk wani kuma wani da ya fara a kan da ta tsari ne su kuma yan ta kuma kayan wani wani ya gaba wani da ba da ita kuma wani ya yi wani da ya gaba ka kai yi wani wani ya fara da kuma cikin da na a yana da rufe mata wanda ya yi zama ruwa shi ka kafar mai tsiyo wa rayar da ke ba ne innahu ala kulli wanda ya bashi Allah ko ba mu ne Allah mai cikakken iko da kowa إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتيه قادرا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إلا الذين يجدون في آياتنا لا يحرم عنه وإذا أتيتنا فلا شيء وأنا لهذا أنا akwai kasar mutane don fada da gaskiya ko a gane gaskiya da hanyar sun fara kasar da kowa yadda maimakon a garin da yadda take yadda aka tabbatar da ita yadda a gane da wannan haka sai da mun duniya da da dai mun zabi a kai duk wanda dan ta gane gaskiya shirkin haka a takaice duk mai rigima ko wata Minum dia air mana? Tidak mana. Baca ulama, baca ulama, baca ulama. Jadi tu dia tujuh berada. Ada dia tujuh ulama. Ada dia hampir mulai. Betul tu dia ulama. Tujuh ulama. Kalau kita akan menjual tindak, khayal amalnya ada di mana? Siapa yang siapa za a jirwa gobe kiyama a gidan wuta shi ne wani alkhairi ko wanda zai zo gobe kiyama shi amince ba amma dai da zai wani amince Allah shi ne in a gidan kiyama na kuma hankali kenan ya yi kokarin kauce ma shiga layin wanda za a girma su taɓa wani da ya kwanar shiga layin wanda zai zo ana yi wa da haka da ke yi wani ba shi kudaje wannan an ga kun da ku ai ba da nan aka ga ku da ba kun da da ku da da ke ku da da ku da da ku da ke wata ruwa har yau ne hankali ya san mu da jawo amma ba eh shi kace shi da da wala wala ke amma duk hankali ku da da ku da da shi ma an ga amma shi da a ba dan nan ma ka faɗa wani kan kudin ba da shi ne aka gwada da naka a wannan ji ni abin da kuke so ba eh nan ku ma ta hawo shi Allah da wannan abin da ya kawo kada ya ji kowa إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم التي كفرت وإن كفرت شيئا القرآن لما جاءهم يخدم به فكان ما جاءهم أول حديث يوعى ذلك nuna da abin da ya ce abin da ya ce amma idan da ya ce nuna da ya tsaya da yake hankali ya nuna da wani abin da ya wuce ina ta kawar su wani zama a shirye ke Allah ka wuce ke kuma ma shi haka nun sun sa wani zama da lura da gaskiyar Qur'ani da mutum da wani kun da wani zai shirye zai na Allah ta wata ayi da ta gaske shirye shi haka nun suna ƙarfin Al-Qur'ani lokacin da ya zo idan ba tare da kula da lura da lafiyar Al-Qur'ani ثم الكتاب الجمع القرآن يوم يوم وعنوه الكتاب العزيز سنة شو القرآن والإنسان عزيز أنا لا أقبله وين بنا لا يدركوا بس لا يدركوا يعني أي شيء لا يدرك يعني أي شيء كتاب عزيز زي القرآن كيف أرى بما عزيز يعني لا لكن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه dan da kullum sai tsare bakin ne kan da shi Allah ce banna ba ta zuwa wajen Qur'ani a lokacin da ka kuma ya tafa gaba da baya ma'ana tsare ne wata irin gwagwaro na zama saɓanin sauran da da wani ma Allah yadda da yawon ƙarami shekara da tsada da matar ɗan ta tsara alif ya zai ya zai yi aka ko sama ya zai madda madda wanda madda ya zai na ko madda madda a matar da yawa a wanda ya Ahmad da Allah ta mu da na cikin tana da yan uwa da yake cewa an yi kuku in ji ko biyu da ji shi mun da ta mu in ji shi a buga kake buga ba yace ku ka mun in ji shi da shi ku buga ba a wannan ba wannan ba yace ku ka mun wannan ba wa biyu ba da ka tabbata ba wanda suke wani kuma duk mace kowace ya samu mace wani abin da ke nan ba shi a kan abin da ke nan kowace ce ko ka mun biya ko ka samu ko mun da ya ba ku dan ka ka an san da kai ra'ayi cin da wane ne waye cin da wane ne sai wani sai wani ban wane ne ya ka haka din nan ba dai wani babu tabbata karshe dan wannan kuma hayyan ba wani ayyuka guda ce ce guda ce ita zan tafiya ta guda ne ji ga jan ga mata ga wani da kasar zai kuma suka tara a farautar ma za a barna ita wannan mutum kai da tabbata kika ne abin da ke cikin nan ba su yi ba abin da ke cikin wannan ba su yi ba abin da wannan kuma a cikin wannan tafi ba su yi da ala amma ban sai ka ga ko da ne me ka ga ne da duk da yadda ake tsira ne na muna cikin muna cikin tattara haka ne ya kuma Qur'ani na ko da ya ya sunna ko sunna ne ya da ya an san su da ya daga kenan Qur'ani la yumma da sarki ko wannan abin da ban da ne da wani wani lokacin da zaka bata sa domin yana tanzihin min hakimin hamid domin shi da da kake da yana hakim kuma da hamid abin mana godiya shi yasa duk kayan wannan kawai ya ce wannan garantin alƙur'ani a kan cewa duk nan ne da Allah kuma abin da ya ne da ku ne da ku يقولون أن الوضوء إمام علي راشد راتبه لكن عليه مجيئة لما يكون رجوع دولة الإسلام ويجوع من الإسلام على الوضوء العلم أنا الإسلام على Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب و... ومن ذريته داود وأيوب وسليمان وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلا من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah bisa kyautarsa da baiwa da arziki da ya mana na haduwa a wannan wuri mai albarka babbar cibiyar musulunci ta ahal sunna da ke wannan tsohon birni mai tsohon tarihi don wannan gari ne wanda yake da tarihi daga cikin garuruwan da suke afirka muna roƙon Allah ya sanya ma wannan gari albarka majalisun babanmu kuma malaminmu shugabanmu jagoranmu Sheikh Ilyas bin Abdullah wancan mako Allah ya taimaki malam wata uku baya Allah ya mana arzikin tafiya umra to sai na haɗu da mutanen da magaran a jirgin sama to ita kuma tana haɗa zumunci to kuma mutanen Nijar mutane ne masu kirki mutanen Nijar mutane ne masu zuciya a buɗe mutanen Nijar in ba dai sun in ba wani abu ya zo ba ba ma ka samun su da gulma ko munafunci to sai suka nuna mun soyayya da kauna a makka zan riga su tafiya na ce musu to zan koma gida amma idan Allah ya kai mu in mun dawo na gida zan yi ƙoƙari mu taso mu zo har da magaran don mai zumunci mun yi ƙoƙari daga abuja allah shi gafarta maram na taso a rannan daga zuwa na da daddare da asubahi na taho kano don ni a zaria nake ka san wanda yake arewacin najeriya ya san zaria ya san kuma yaran mu kanawa ka san su kanawa yaran zage zage ne shi alarama a kano yake na zo kano kaga wancan ɗan naka almajirinka shi ya je har Kano ya dauko mu yace ba za mu zo da motar mu ba ya kawo mu hannan to jiya ustaz ya zo mun gaisa dazu yace gaskiya za mu zo mu gaida mada to abinda nake mana addu'a shine yadda muka haɗu ni da ku da malam gabaki ɗayan mu da iyayen mu da masoyan mu Allah ka tada mu gidan aljanna duk wanda ka ganshi yana ware lokaci irin wannan yana sauraron Qur'ani wallahi kyauta ce ta Allah ya bayar wani ba zai iya zama ba amma wani idan asabar ta yi da lahadi ana buga kwallon turawa Allah shi gafarta ma da in ya tsallaka ƙasar Spain ya shiga Barcelona da Real Madrid mara ai baka san su ba kai mara na ro mala da wadanda Allah shi gafarta ma da to ƴan uwa saboda lokaci bari mu dan taba kadan saboda lokutan yayi nisa cikin magabata na ƙwarai wato ƙatadatu Allah ya masa rahama ko da ya ce lokacin da Allah ya halicci mala'iku sai ya ba su hankali zalla bai ba su sha'awa ba shi sa mala'iku ba su saba ma Allah ba wani mala'ika da ke bukata aure balantana tsaya suna rigima da wani akan mata mala'ika baya neman mota da zai hau ko jirgin sama ko mashin mala'ika baya neman abinci ko wani abin sha mai daɗi mala'ika bai bukatar wata tufafi da zai sanya ko ya sanya turare a ce ya fi wani shi kawai Allah ya aje shi ne dan ya aikin ubangiji baya saba ma Allah mai girma da ɗaukaka saboda haka da Allah ya tashi sai ya halitta dabbobi in ji kasada da ya halitta dabbobi sai ya ba dabbobi sha'awa zalla babu hankali shi yasa idan ka duba kaf ba ka iya tafiya ka je ka da wata lakwal da aka yi ta awaki ko ka je ka da wata university ta raƙuma ko ka taɓa jinta Allah bai ɗora musu sallah ba bai dora musu azumi ba bai dora musu kaza ba amma suna tasbihi da gode ma Allah inji ubangiji saboda sanin girman Allah da malam ke gaya mana yau to sai Allah ya harci dan adam shine mutum da ni da kai da malam da wani sai ce sai Allah ya hada ma dan adam shi mutum sai ya bashi hankali sai ya bashi sha'awa imamu qatada yace wanda hankalin shi yafi sha'awarsa yawa zaka same shi yana dabi'a irin ta mala'iku shine yake sauri ya ce magarba ta kusa yi sauri mu je markas yau juma'a za a yi tafsir yana son ya samu gafara Allah in ya tashi in ya je wataƙila yana iya zamu matan shi ta ɓata masa rai in ya je matan ta ɓata masa rai yana iya tuna cewa za a kwanta a kabari sai ya ce wancan na yafe miki amma ki daina ba za a ji su ba wani sai ya tuna abubuwa da dama yana tuba wani ma sai ya kwanta sai ya kama kuka in ya tuna da iyayensa ya ce da fa mahaifina rana irin ta wannan yanzu ina wajensa amma yanzu yana kwanta gabari wata nan ne to ɗabi'a kenan ta mutum yana san cewa ubangiji nata yace amma idan sha'awa mutum ta fa hankalinsa yawa inji imamu qatada ko da yayi karatu karatu mai yawa na addini ko na boko amma sha'awarsa tana da yawa ko Allah ya dauka kashi ya bashi sarauta ya zama babban sarki ko Allah ya bashi matsayi ya zama shugaban ƙasa ko minista ko gwamna in kai fira da shi ta minti goma sha biyar sai ka gane tinkiya ko akuya ta fi shi hankali saboda sha'awa duk a cikin tsarin magana shi babu Allah a ciki wani yana ganin dabara ce da wayo take masa arziki shi kuma Allah idan ya tsara lamarinsa bai taba kuskure ba Allah ya ji kan malam Abakar Mahmudu Gumi ya ce munazzahun anin naqais wa innahu yubdi hikmatahu fi jami'il ashiya'i Allah bai taba shirye wani abu ba wani abu da bai tabbata ba sai Allah Allah shi ne shirye wani abu abin sai ya tabbata mutum ne in yi maka alƙawari ba dole bane a tabbatar da shi in muka gama karatu watakila gwamna ko sarki ya ce malam da Allah ka zo min da wannan ɗalibin naka da ya zo daga Najeriya shi da Allah rammansa watakila malam ya ce ka aiko hamun waya da gwamna ko hamun waya da mai martaba na ce gobe in za ku wuce Najeriya ya ba ku kaza ya ba ku kaza muna iya wayar gari mu je mu tara ana kuka a gidan ya mutu ko ba haka ba malam ka taba jin Allah ya mutu Allah na bacci ne Allah bai gajiya shine ya kage halitta ku ba kwaikwayaye ba ba gani yayi ba ba wanda ya taimake shi a cikin tsarin halittar ya ce wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wallahu khalaqakum summa yatawaffakum ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا
إن الله عليم قدير to Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu khalaqakum Allah shine wanda ya halitta ku zaka ji wani wurin Allah ana ambatansa da cewa shine fatirar samawati wal ardi ka san shi Allah ba kwaikwayo yayi ba ba ayi kafin ayi ba ita saman da ya kirkira da babu wata saman shine ya sanya da zai tsara ta yi ta da kansa lokacin da ya halicci annabi Adamu bai nemo injiniyoyi ba yace ina ya kamata a sa ido da inda ya sa kamata a sa hanci a haɗa dangantaka tsakanin kunne da baki da idanu da baki da kaza da kaza Allah da ya tashin tsarin shine ya tsara abin da ya yi daidai wanda duk injiniyan da ke duniya ba wanda ya biye jaja cewar ba wanda ya isa ya kera mutum ko America da suke wannan shirman ai mutumin roba suke turawa suke ɗaya ta ko robot ne baya zuwa makaranta in an je makaranta ma ba za a bai sa take an san ƙarya yake yi baya ciwo ba lafiya kai shi asibiti a kwantar da shi robot din sai dan ya lalace ya ajiye shi amma Allah shi ya tsara mutum ya halicce shi kuma sun ma yadda wafakum shi ke karɓar rayukanku idan mutum ya cika yanzu an gama karatu da shi yanzu malam yake wata magana abin ban tausayi yana cikin wannan maganar malam sai ya tuna min da wani babban mutum malam matan shi ta rasu ana daminan nan ta ruwa da ta wuce wallahi da aka zo aka haƙa rami aka yi kabari za a sa ta to wurin idanun ruwa ne sai ruwa ya cika sai an kwashe ruwa ana ƙoƙarin a sa ta kafin a gama kwashe ruwa sai ruwan ya kuma cika to kawai sai aka yi shawara manyan da suke wurin suka ce a yi haƙuri ai sauji ana kwashe ruwan a sata wallahi ana kwashe ruwan kafin ruwa ya zo sai aka sata kafin a ɗauko itace ana shiryawa za a rufe sha kawai sai ga ruwan ya cika da mutumin ne haka da ya janyo da idanunsa da hawaye da kuka sai fice da kuka ya kuka ya kuka ya kuka ya kuka aka ce kukan me kake alhaji ya ce wallahi matata ban taɓa ganin mutumin da baya ƙaunar ruwan sama irin matata ba yayyafi kawai idan ya taɓa ta ruwa kaɗan sai na kai ta asibiti ya ce yau gashi an kwata da cikin ruwa a cikin ruwa za ta zauna dan adam fa ba komai bane sai ya kira ka Allah ya ce ka zo in kana takama kana cewa mu duk wanda bai biyu ba a Nijar wallahi tallahi sai makariya shi ƙarya kake an yi wanda suka fika ko ka ji mutum ya ce mu a da magaran ai mutum in bai bi mu a da magaran ba bai ma isa mu tsaye da shi takara ba wallahi ƙarya kake an yi wanda ya fika komai ya zama labari duniya ta yaye mutane iri iri iri iri Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzilil umuri Allah kuma shike ɗaya da cikin daga cikin ku ba sai ya bar wani ya tsufa zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lamu min ba'd ilmi shi'a ko likai la ya'lamu ba'd ilmi shi'a ya zanto ya manta abin da ya san shi wanda yake daga buhun shinkafa da hannu wata sai a rike mishi butar da zai alwala wanda ke cewa zan wuce niyame yanzu za mu tashi daga nan za mu tafi faransa daga faransa za mu je amerika amma zan dawo saudi arabia ta nan a ɗakin da yake kwana ana kwana ana tashi sai an kai shi bayan ɗaki sai ya fi tsari a zo wanda ke kafa doka yana cewa ba za a yi sallar juma'an nan ba wallahi wata sai kaji ana cewa ku rike nan wuri ku rike ku fito ta wannan kofar ne ya mutu to duk wanda kage mutum ya kai yau da kullum sai karfin shi ya kare Allah ya ce inna Allah alimul qadir ubangiji mai iko ne wato masani ne akan al'amuran mu kuma shi ya kaddara abin da ya dace ne yanzu ka duba idanu da baki da hanci da kunne da wuya da kai in ka duba tsarin kai kasa in banda Allah ba wanda ishe wannan yanzu ga malamin mu a zaune da za a kira mai aski mu da Hausa mu muna ce mishi wanzami yana da kuke ce mishi mala ka san ana Hausa fa mai kyau mala malam idan aka dauko wanzami yanzu in ya kwashi gashin kan malam konawa inda za a sa reza ko a sa wuka a tsaga ba za a ga su ma wannan gashin ba da kikai a ciki nama ne da ruwa da ga- da abin nan za a gani idan an samu duk na'urar duniya da ka kira wani professor a duniya ya zo ya duba maka wallahi ba zai ga inda Allah ya koya su mata take fitowa ba amma shi Allah sai inda ya aje ta yanda za ka yi aski malam ka samu kwana talatin ba ka yi aski ba karfin ta sai kanka ya ciwo za ka ce tana fitowa kuma da zan kura idanu a lokacin da kai askin ana kallon ba za ka ga lokacin take tsawo ba saboda lokacin da Allah ke fitar da ita ba mai taimakon Allah a aikin haka wannan farcen na hannunka wannan kumba da kake yanke aka yi fa in ka yanke sai yanzu nan kasanta nan babu komai a jiki ba aka yi fa bacci take fitowa haka tun da gashin na lankwashe hannayen mu a nan Allah ya aje ta ta fito sai mu rage ta fito sai mu rage in da ta fita ga baki daya sai ya ga dama ta dawo amma a nan wurin Allah ya aje abin da ya aje na na'uransa na kayansa wanda yake kara mata tsawo ta yi tsawo ta fito ta karu duk duniya ba wanda ya san inda yake aje ta sai Allah aikin shi ko babu dalilin da yasa Allah zai kafa maka doka ka ce ba za ka bi Allah ba idan ka bi Allah shine ka zauna lafiya shi yasa a gaban wannan aya da muka karanta Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء to a gurguje ɗan uwa ku ji abin da Allah ce Allah ya ce wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi ubangiji shine fifita sashin ku akan sashi a wajen arziki ko kana so ko baka so akwai na gaba da kai kudin da wani a garin ku ana takama mai kudin garin mu ne ko to kudin da ya tara ga baki ɗaya wani rana ɗaya zai kashe shi ranar babbi wallahi in zai makansa maulidi a nan zai kashe kudin ga baki ɗayansu ko ba a yi mana daga mutum ya cika shekara tamanin tamanin wai yana tada mutane yana bandi nan kasar ne ba sani ba ko ku ba kwaye a nan wai yana da kuɗi yana da shekara saba'in yanzu dai malam mutumin da ya shekara sittin a duniya lahira dai Allah na tuba ko a mashin ake zuwa lahira ko ake kina fet ai ya zo wurin sauka Allah shi yake fifita sashin ku akan sashi wajen arziki yanzu wani arzikin nan ba wayo bane ku karanta abin da malam yake faɗi yanzu a cikin wanda suke aiki a kamfanin ka da wanda kake biya albashi da wanda kake biya ma kake sai mai ragon layya da wanda kake bashin riga da wanda kake bashi kuɗi a cikin waɗanda kake taimako akwai wanda ya fi ka shekaru an an daura auren mahaifiya kama da ita a gaban su amma Allah bai mai arzikin ba akwai wanda ya fi ka wayo akwai wanda yayi digiri yayi tara takardun kwali amma da yake kwalin karatu ba shi bane arziki an bar shi da turancin shi kawai a banza babu kuɗi ana yi mana ko ba ai Allah kenan akwai wanda ya fi ka lafiya da ƙarfi wallahi wani in ya rike ka haka to sai sai sai sai sai a watan azumi ya zo ba kwace ba. to amma Allah bai bashi ba to sai Allah ya fifita wannan sashi akan sashi yace fa man ladina futilu bi rabbi rizqihim alama malakat iman fa hum fi sa ba wani mai arziki da kake tsammanin zai maka arziki ba a duniya abinda Allah ke so ya nuna maka kenan wai su daidaita da sharan da ubangida da raba dukiya ai arzikin yanzu da za a ba mutum goma yanzu ka ware su malam mutum goma ka ba su miliyan goma goma ba ta Najeriya ba ta Nijar ta fi ta Najeriya daraja eh ka ba su naira miliyan goma goma sai fa kuke sha ko sai fa miliyan goma goma wallahi wani daga nan zuwa shekara mai zuwa yanzu kuɗi sun kai sai fa miliyan hamsin saboda ya iya kasuwa wani daga nan zuwa shekara mai zuwa wallahi ƙarshen ta ana bin shi bashi ya cinye kuɗin duka eh tafiya kano zai je ya auro ya tsallaka agadar su je ya samu fararen mata eh to haka suke mana ko ba gaskiya bane shi ya ci kudin sa da iya juya ba wani ba yadda za a kai masa arziki tunda ba za su zama daidai ba to da bawa dan adam da ubangiji mahalicci ba za su zama daidai ba yan uwa daga ƙarshe ina jan hankalin mu akan abubuwa guda biyu abu na farko shine mu san darajar Allah malam ya gaya mana wata magana a farkon karatun nan mu'amala ita ce mutane abin da ya kashe mu rashin mu'amala mu da muke Najeriya Najeriya tana ɗaya daga cikin inda ake yin sallah duk duniya da wahalar da kika samu mutane suke sallah irin yawan mutanen Najeriya amma mu'amala ba ta da daɗi kaga mutum ya haddace alqur'ani baya zaman lafiya da mahaifiyarsa kaga mutum ya iya karatun hadisi yana faɗa da baban shi kaga mutum kullum yana makaranta amma yana dukan matarsa kaga mutum gashi dai kullum dai ana cikin kwamiti an sace kwamiti ai ɗan izala ne kai da ka ba sai ka tambaya ba yana tafiya alifin ba'un ta ko jimin baya kaiwa amma in ka bashi bashi ba zai biya ba malam ai an bata ayyuka ya kamata abin da muke faɗi ya zanto shine aikin da muke yi annabi dauda ya roki Allah abubuwa hudu ya nemi tsarin Allah akan abubuwa hudu yace ya Allah kada ka bani ɗan da zai shugabance ni shine ɗa mara kirki ka san duk ɗan wanda Allah ya bashi ɗa ɗa mara mutunci to ya samu jarabawa Allah kuwa ya karɓi addu'a annabi ado dauda dan ya bashi ɗa ɗan da ya mulkin da duk duniya babu wanda ya mulki irinsa shine annabi Suleiman mai ɗa'a da biyayya mai ilimi mai mai fasaha Allah bai bashi da ƙin ijabi ruwawa ba annabi dai da ya Allah kada ka bani matar da za ta tsufar da ni kafin lokacin tsufana irin matan nan da in ka zauna wuni ɗaya da ita daidai yake daga koma police station wajen yan sanda ka zauna saboda masifa faɗan safa daban na rana daban na yamma daban na dare daban za a samu yaro ɗan ƙarami kamata an bai dace da mata ba sai a rinka tambaye shi ana tambaye shi wai lokacin da aka ɗauke harkwata daga daga da magaran aka mai da ita niyame tana nan shekarar 98 sai a ɗauka mutum tsoho ne kuma ɗan shekara talatin ne saboda masifa da mata ke ɗan ana masa azaba bana na irin masu mata ɗaya ɗin nan mala Allah mala eh irin masu mata ɗaya ɗin nan Allah ya mala sai ya ji ya ce ina ruwan kana ki in ka juye ka zuba mana wai wai dariya hadda waɗanda ma ba su yi aure ba ta dure mala wai hadda dariya to annabi dauda ya ce ya Allah kada ka bada dukiyar da ba ta da amfani dukiyar da ba ta da amfani ita ce dukiyar da ƴan uwanka masu gadon ka ma wallahi kosa suke ka mutu a ba su rabar su ƴaƴanka a ce baban su bai da lafiya sai ka ji ƴaƴanka fa su biyu suna waya da juna ɗayan ya kira ɗayan ta ya ka je ka ga shi bai ma zo gida ba yana tambaya ka je ka ga jikin nashi sai to ina tsammanin in dai an wuce la'asar kaga ya tsallake to dai da ban mamaki saboda ban ruwa mai ruwa ta ƙara malam malam ai na san anan wurin ka karanta musu labarin abbas arriyabi wani marowaci ne Allah kanka jarbe mu da marowaci irin wannan Allah rama wannan mutum ko a Kano yake ne bi dan dai na san riya tana Saudi Arabia ko amma malam bari gaya mana saboda a lokacin yayi nisa wannan bawan Allah saboda bakarowa bilfibiloniya ne yana da kuɗi kuɗi kuɗin da bai san yawansu ba amma baya iya ɗanka riga masu kyau kada kuɗin sa ƙari shedan ya dora mashi tsoron abu kuma baya daukar direba tafiya daga nan zuwa ya mai shi kadai zai tuka motarsa saboda an gama ya kai direba da sai ya dawo sai ya bashi kudin cefa ne ko to shi baya son ya kashe kudi sai ya wani da yunwa matarsa tana neman abinci wajensa wallahi tallahi wani lokaci wahala take saboda bakarowa wata rana sai Allah ya mai wa'azi ka san ita duniya in za ta maka wa'azi ba aya take ja maka ba hadisi take ja maka ba kai take dakowa sai ta daga ka sai ta yi wa'azi da kai sai wani ya ganga ya bi tsoron Allah ko ba haka bane mana wannan bawan Allah da ya je masa da ya je wani gari kamar daga nan ya tafiya zuwa Agadas ko daga yana mai bari mana misali da Agadas ai da nisa daga nan da ya je sai motar shi ta lalace dama bai iya sayan sabon mota saboda baya son kuɗin sa ƙari sai aka nemo mai gyara mekanik yana gyaran mota sai da an kira sallar magarba ka ji taimakon da Allah ya masa kenan sai ya tafi sallah dan yana sallah shi kuma duk mai sallah ana sare ya gyara muna na ɗabi'unsa ana idar da sallah sai liman ya miƙe ce jama'a assalamu alaikum ko liman dan izala ne assalamu alaikum kare kare ya ce akwai alhaji wani makocin masallacin nan wanda yake gyara mana masallaci yau ma yana roƙon jama'a don Allah duk wanda yake da hali idan an idar da sallar nan kafin isha'i akwai walima a gidansa ya shirya liyafa ta abinci da nama da madara za a ce kyauta shi kuma alhajin dama yana jin yunwa kuma ya ninka wannan mutumin a kuɗi ya fi so ɗari da ya je ya shiga cikin sauran jama'a ya ɗebi nama ya ci abinci ya ƙoshi ga shinkafa irin shinkafar nan da kyau ma ka san aka samu shinkafar da mata ta iya girki matan garin ku sun iya girki ma wata shinkafa wadda da kamun da na buɗe ta kamar za ta yi kalmar shahada ta kalle na kalle ta malam ana rama na fi sai kira'a na ce ka bari sai mun je wajen karatu mana ana rama to malam abin da ke son nuna muku ana cin abincin nan shi wannan mai kuɗin shi wannan mai kuɗin ba ainihin marawacin ba sai ya tsaya kofar falansa kofar fita daki duk wanda zai fita sai ya dauko riyas sai ya irga kuɗi sai ya bashi kyauta ya ce ku samu cikin addu'a Allah ya ƙara arziki to da aka zo kan mai kuɗin sai ya ga an baki sai ya mamaki shi bai da sanin shi ya san cewa ya fi wannan mutumin kuɗi ba ya kaɗan ba amma ya aka yi muke maka yana ruwa yana zargin kansa da kowa ya watsa sai ya zo ce akar baka Allah ina gajiya ya ce lafiya lau ya ce don Allah ina tambayar ka ne don Allah wata sana'a kake kake samun kuɗi haka sai ce ni ya ce eh ya ce wallahi bana sana'a komai ya ce to ya aka samu kuɗi kake taimakon mutane ya ce wata addu'a nake yi ya ce wata addu'a ce sai ya ce wallahi roƙon Allah nake duk wani mai kuɗi a ƙasar nan ta Saudi wanda baya ci kuɗin shi Allah ya kashe shi aure matarsa ni Allah ya jarbe da har zuwa shi bai san sa ba ya ce mata suna sona to irin mutane masu kwalliya yadda ka iya sa hulan nan mana haka mutum na fata ga ɗan jirgin hula ɗin nan na masa magana tana fadi ko ya ce to yanzu mutane uku ne suka mutu masu kuɗi da ba sa cin kuɗinsu na auri matansu yanzu kuɗi ne suke min yawa nake ci da jama'a don kada Allah ya jarabe ni talauci ya ce yanzu wani mutum ɗaya ne ya rage yana can ƙasar riyadh ana ce mashi abbas sunan shi dai ke shi ka tari ya ji gaban shi ya faɗi ce ya ce har na tura an dubo matar an ce ai wallahi matar na ta yi ya ce to ni yanzu ba matar take damu da ba addu'a nake Allah ya kashe shin aure ta sai in tattaro kuɗin don biya waɗannan mutane ukun kuɗin ya ce to na gode Allah ya ba mu alheri kafin ya isa gida sai sai kaji ya sai nama ya sai menene matar tana zuwa ya ce da ita to insha Allah da yau duk safiya sai ki gaya min abin da kike ce a'a dan Allah ne gida ya maka wa'azi kai yan uwana mu kiyaye wannan masifar rowa shi sai annabi dauda ya roki Allah abu na hudu yace Allah kada ka hada ni fitinan nan makoci mai cutar da makocinsa ba mutumin kirki bane to daga karshe yan uwa abin da zan faɗa shine duk wanda yake da mahaifi ko mahaifiya iyaye kenan mu yi haƙuri mu lallaba da iyayen mu zama da su lafiya wannan duniya ba wurin zama bace yanzu da yawan kuɗi ban taɓa zuwa da magaran ba amma na tafi jihar tawa wurare da dama mun je da alaramma mun tafi na tafi niyame na san niyame sosai na santa mun shi shiga da yawa amma saboda ina son da magaran malam muktar sandan in Allah da bazanta sai ka kai na gashe shi akwai lokacin da ake tura mu wa'azi da shi mu je wajen malam yakubu musa katsina da tijan nan sautu sunna Allahu akbar ko abokin ka ne a dan na san kai jika ne a wajen shi ai da na kace sautu sunna ko kuma na ga shi da tijan kai kuma na ga kamar irin sawo'i na ne da kai ba za mu wuce shekara goma sha biyar ba ko to ƴan uwa duk mai mahaifiya ko mahaifi don Allah mu lalaba da iyayenmu mu gama da su lafiya da yawa mutane ku yin cikin masifa da bala'i wallahi akwai saba mu iyaye mu kyauta mu iyayenmu darasi nan gaba malam zai gayyato ni musamman akan magana iyaye za mu zo mai wa'azi in Allah ya ja sannan kuma kyautata ma iyali da yawa daga cikin ƙofofin arziki akwai zama da iyali lafiya ita mace ita ma kusan jarumi kai mai ƙarfin hali wanda za ka iya duka maza biyar ba su da kai ba don ka koma tana iya kada ka ajiye min takalmin a kofar wurin nan wallahi kuma wallahi duk wanda ka ji ya ce ya fi ƙarfin mace Allah ne ba shi da arziki ba wanda ya fi ƙarfin mace sai wanda Allah ya horewa ko ba gaskiya ne Allah rama to saboda haka ina ba mu shawara don Allah mu girma waɗanda Allah ya girmama su mu kuma yi haƙuri da juna kuma mu gane abin da malam ke gaya mana addini na Allah ne ba wani wanda ake ma tallan addini sai ubangiji wanda ya zo da shi shine annabi Muhammadu in baka biyo manzon Allah sallama layin shi ba to wannan Allah ba zai karba aikin ba saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah shi sa Allah ya kafa wannan ka'ida ba zai karba aiki ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma abin da manzon Allah din ya ce ina fata mun gane wannan to Allah ubangiji ya dora mu akan daidai masu mata daidai Allah ya ba su zama lafiya masu mata biyu Allah ya ƙara arziki masu mata uku Allah ya hada musu kansu masu mata hudu Allah ya hada mu gidan aljanna masu to ai ma da haka ko akwai wanda na taba a ciki mara ai ba wanne wale shi wannan ya kamata in dakata saboda lokaci yayi nisa eh kace mini wane ne fa malali a ai ba da shi nake ba waya ko na abokina a ko na abokina ne wai ya dauka da shi nake ni ba da shi nake ba ka san su masu mata ɗaya suna da yawan karguwa ne da kai magana mai mata ɗaya sai ga yana zanzara idan kuma da kaga mai mata in ga mutum ya canza riga da safe ya canza da ya canza da to matan shi ɗaya ma to Allah ya mana albarka malam Allah ya ƙara rayuwarka albarka Allah ya tsare maka mutuncinka Allah ya raya gidanka wannan makaranta Allah ya sa mata albarka ina usa sake ustaz ustaz ka miƙe ustaz kun ga ustaz wala ustaz mutumin kirki ne ustaz mutumin kirki ne eh sheikh isma'ila ba ko dai kamalan da ba za mu ce mai sheikh ba sai dai ce malam isma'ila a bar shi ustaz din ai amma ai ga sheikh nan wurin eh wani suna na ali umar gani kana ya ce ali eh ya fi sauki saboda haka ina roƙa mana Allah malam Allah ya saka da alheri abinda za mu yi Allah ya sa biyu shi saboda Allah kuma Allah ka tausaya mana ka karba mana Allah ka hana mu jin kunya duniya da lahira yadda muka zo lafiya Allah ka maida mu lafiya malam kwana ɗaya kawai zamu ƙara Allah da zamu koma gida jibi da asuba gida na lahadi za mu kama hanya saboda yawan iyali irin namu dan a gobe akwai karatu ko eh a ina ne za a karatu malam Ismail aina? to a za su ba da sanarwar da tafi ne ban san sunan abin ba eh kada zo faɗi wani anguwa kuma daban eh to gobe za mu yi karatu tsakanin magariba da isha'i ko to za su ba da sanarwa abin da ke roƙo shine mu ma ku taya mu addu'a muna wannan aikin tun muna da har yanzu muna da ƙaramin shekaru saboda su mala suna nan. amma kullum muna roƙon Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ka taimake mu kuma mu gama a daidai Allah ka raba mu da ɓata Allah ka raba mu da zamiya Allah ka raba mu da san zuciya Allah kuma ka tabbatar da mu akan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka raba mu da asara addini mutanen da magaran Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku arziki Allah ya ƙara muku zaman lafiya Allah ya ƙara muku rufin asiri abokan nan nawa da suka kawo ni nan su malam Aliyu su malam Umar ina so ku sa su cikin addu'a ubangiji Allah ya saka musu da alheri domin haɗuwa ta da ku ba ƙaramin alheri ba bane wallahi Allah ramma tun lokacin duk inda zamu tafiya da shi muka tafi saboda amini na ne duk da yake ni ubangidan shi ne saboda mutumin Zaria ubangidan mutumin Kano ne amma da kanshi yakan ce to na ce mishi zan tafi Nijar fa ba zan ga maka ba kada ka ce na tafi Nijar yace ai kafa ta kafa ina zuwa gidan malam jiya wallahi matar shi ta shirya min wani abinci da safe ni kuma dama na taho da yunwa ina kalla abincin kawai yana kunna talabijin kawai sai na ga shagaba na kafa mala yayi wani zama a wani kujera yace to saboda haka nace Allahu akbar malam ko waje gudu muke kallon malam jiya muke kallon shi Allah ya saka da alheri malam Allah ne mai ta mana haduwar nan idan Allah ya kai mu su malam Ismail za su faɗi inda za mu yi karatu gobe da yamma ko da magariba in da raban za mu haɗuwa da wasu kaiwa goban sai wanda Allah ya zaba muna fatan Allah ya sa muna cikin su idan kuma mun kai goban za mu haɗu da wasu to kuma wasu haɗuwa kuma watakila sai a filin kiyama to Allah ka haɗa mu inuwa da arshi ran da babu wata inuwa sai wannan inuwar Allah ka yafe mu iyayen mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ana yi